إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله اتقوا الله وتواصوا بالحق تواصي الناصحين وتواصوا بالصبر تواصي الموقنين فإن الأخلاق زينة الأعمال وثمار الأقوال وبها ترفع الدرجات وتسقط المنزلات قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فجمع بين صلاح الباطن بالتقوى واستقامة الظاهر بالقول السديد عباد الله إن الدنيا دار ممر لا مقر وزينة غرور لا سرور والآخرة دار جزاء لا عمل وحساب بلا أمل فاستعدوا ليوم تشيب فيه الولدان وتذهل فيه المرضعات وتوزن فيه الأعمال بالعدل لا بالهوى قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعلموا رحمكم الله أن أقربكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فكونوا عباد الله حلماء عند الغضب أقلاء عند الفتن أوفياء في الأهد صادقين في الوعد واجمعوا بين لين القول وقوة الحق وبين تواضع النفس وعلو الهمة فإن الأخلاق الطيبة حياة للقلوب وراحة للنفوس وسبيل نجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله بعد تمحيص ونظر جمع العلماء عشرا من الخصال من أمعن فيها النظر وعمل, وعمل بها تحصل أعلى مقامات العبودية والتقرب إلى الله الواحد القهار ونال من الدرجات الحظ الوفير بمشيئة الله تعالى وصار من السعداء الأتقياء الأنقياء عباد الله يقول الله جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك ‘yan uwa musulmi a yau hudu mu tana magana bisa kan wasu ɗabi'u wa'anda ya kamata a ce musulmi ya sufanta da su domin shiri na ranar tashin kiyama mu sani ‘yan uwa musulmi duniya ba mazamna ba ce ba mutuwa haƙiƙa ce kuma tabbas babu abin da mutanen duniya da musulminsu da kahinansu suka yi imani da shi kamar mutuwa komi kake bauta ma ka tabbatar da cewa sai ka mutu to saboda haka a matsayinka na musulmi me ka shirya ma ranar tashin kiyama me ka shirya don saboda haɗuwarka da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a yau hudu mu tana magana bisa kan wasu ɗabi'u guda goma wa'anda ya cancanta a ce kowane musulmi ya ɗabi'antu da su wasu halaye ne wa'anda ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu da su domin shiri na ranar haɗuwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ɗabi'u ne da halaye da ibadodi wa'anda kowane musulmi ya san su amma yana da kyau lokaci zuwa lokaci mu ɗora yi makan mu tuni shi yasa wa'azi ma baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shi suna tuni ya ce fadakir inna fa'ati dhikra kai tunatarwa in tunatarwa ta yi amfani shi yasa wa'azi yake da suna na tuni kamar yadda na ambata saboda haka wa'annan ɗabi'u guda goma mun san su amma yana da kyau mu ɗora zazawa wa'annan abubuwan a cikin zukatanmu don saboda ya kasance mu san matsayinsu mu san girmansu ‘yan uwa musulmi ɗabi'a ta farko wadda ya kamata a ce musulmi ya sufanta da ita ita ce ɗabi'a ta jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ga mutanen harko da kuma mutanen ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya ga wa'anda aka ba su littafi tun gabaninku da ku kan kanku a nittaqullaha ku ji tsoron Allah babu wani abin da mutum zai maka wasiya da shi kamar ya ce maka ka ji tsoron Allah ba dan ba ka ji tsoron Allah ba in an ce ma ka ji tsoron Allah ba wai ana nihin ba ka ji tsoron Allah ba a'a ka ƙara akan tsoron Allah da kake mu sani yin tsoron Allah yana sa idan ka shiga a cikin kunci Allah subhanahu wataala ya maka mahita daga cikin wannan kuncin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk abin da ya maka wahala ya maka wuya ka shiga cikin tsanani tsoron Allah subhanahu wataala yana iya hidda ka tsoron Allah yana kawo maka sauki a cikin rayuwar nan ta duniya mai wahala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya mishi sauki a cikin al'amarin shi sai kaga duk abin da yake ba mutane wahala idan ya zo gare ka ya kare duk wani abin da ke ba mutane wahala in aka ce kai an kawo gare ka sai ga wannan abin Allah ya kare alƙadarin shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hilin daga yakin Khaibar lokacin da mutanen Khaibar Yahudawa suka hito suka tarba tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya da zango da shi da sahabban shi bakin kofar garin su Khaibar da suka hito suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da runduna sai suka koma suke ce mai ɗan uwansu Muhammadun wal junudu ma'ahu ga muhammadu nan can ga bakinsu da shi rundunar soji tare da shi maza Allah ko da ya ga haka nan sai ya ce ma sahabban shi ya ce haruba ta khaibara daga yau khaibara ta rushe ya ce iza na zalna bi sahati qaumin fasa a sabahul munzarin idan har muka sabka a falfajiyar gidan wasu mutane to labarin duk wanda yake jiran asarar mu ko rishin nasarar mu ko an yi galaba akan mu to sahe shi ta munana sai ya ji mummunan labari mun samu nasara saboda haka makami mahi girma wanda duk mutumin da ya hika ƙarhi za ka samun nasara a kan shi shine jin tsoron Allah idan kana jin tsoron Allah to wannan tsoron Allah shi zai ɗaukaka ka a kan shi zamarin Umar bin Khattab an taɓa yaƙi tsakanin musulmi da kahirai musulmi suka samu nasara aka zo aka bashi labarin cewa an yi yaƙin nan tun hudawar rana har faɗuwar rana ana yi sai lokacin da rana ta faɗi sannan Allah ya sa musulmi suka samu nasara Umar bin Khattab ya hoshe da kuka aka ce me yasa ya ce kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya a ce an yi ini guda ana yi ba mu sami nasara a kansu ba to ko dai ku da na aika kun yi ma Allah wani laihi ko kuma ni da na aika ku ni na ma Allah wani laihi har ya jinkirta nasarar wannan yana nuna maka cewa ashe jin tsoron Allah shine ke sa ka samu galaba akan dukkan wanda ya sha gaban ka jin tsoron Allah yana sa Allah subhanahu wataala ya karkare maka miyagun aikanka sannan kuma ya girmama ladarka ɗabi'a ta bi uwa musulmi wadda ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'anta da ita don saboda shirin ranar tashin kiyama azumi na nafila azumin nafila yana da girma sosai kai azumi baki ɗayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa shi rabon haƙuri ne duk mutumin da kaga yana yawan yin azumi to yana da haƙuri duniya wanda bai da haƙuri bai iya yin azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu nisfu sabar shi azumi da kake ganin shi rabin haƙuri ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan saboda dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya samu mu yi shi a matsayin ibada ko dai hani ne ko kuma umarni ne hanin nan zai kasancewa ka hana kanka daga aikata dukkan wani abin da take so dukkan wani abu wanda ka gani na haram rai na san shi saboda haka kakka zo ka ce mutane ai kai baka iya barin haram saboda abu ne mai daɗi a'a duk inda kaga wani abu wanda ke na haram kowa na son shi tsoron Allah ne ke sa ka rike haƙuri ne ke sa ka rike ka ƙi sata nan da kake gani kowa na son ya ɗauki wani abu wanda ba nashi ba kowa na son samu kowa na son ya samu duniyar na amma haƙuri ne kake yi ka hana kanka daga aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hana to duk mutumin da zai yi azumi hatta da abubuwan da Allah ya halatta mashi ma sai ya nisance su tunda idan ka kame bakinka har abin da ke halak gare ka dukkan abin da ke mubah ka bar shi to ina ga abin da ke haram to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shi suna rabin hakuri in ka ka aikata bangaren na biyu shine dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umarni ya ce a aikata to ka samu rabin kenan kenan ka cika cikakken mai hakuri yin azumi yan uwa musulmi yana da girman falala wanda azumin rana ɗai idan kai fi sabilillahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a nisantar da huskarka daga shiga wuta tsawon tahe shekara saba'in tsawon tahe shekara da saba'in daga nan zuwa ina ka san dai akwai nisa to ina ga wanda yake yin azumi uku a cikin kowane wata ina ga wanda shi alhamis da attanin ne yake yin azumi a kowane sati ya nisan huskar shi take daga wuta irin wannan mutuna azumi yana ɗaya daga cikin ibadodi wa'anda Allah ne yake sakawa da su alama ce mai nuna cewa ka kai matuƙa wajen yin imani da Allah tsakaninka da Allah ne kake yi sallah kana iya ƙin yin sallah amma mutane suna iya ganewa haji kana iya ƙin zuwa mutane suna iya ganewa kalmar shahada kana iya ƙin aikata abin da take umarni da shi ka ɗora yin shirka mutane suna iya ganewa amma yau azumi in kai to kace mutane kana azumi babu wanda za ya gane ba wanda ke iya karyata ka ashe tsakaninka da Allah ne to saboda azumi yana ɗaya daga cikin aika wa'anda ya kamata a ce musulmi yayi guzuri da su da ranar tashin kiyama ƴan uwa musulmi ɗabi'a ta uku ita ce yin sadaka sadaka ba zakka ba sadaka ka hidda dukiya kawai ka bada fi sabilillahi kuma idan aka ce dukiya dala ma dukiya ce ƙarago ma dukiya ce abinda duk Allah ya hore maka na dukiya dukiya ne ita sadaka da kake ganinta tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora karkare maka zunubanka kuma tana kashe hushin ubangiji in Allah ya yi hushi da kai jiya da daddare idan kai sadaka wannan sadaka tana kashe wannan hushin na Allah subhanahu wa ta'ala sadaka tana sa duk kurakuranka su tahi a bar maka kyawawan aika sadaka tana ɗaukaka darajarka wajen Allah da wajen mutane sadaka tana sa soyayya tsakaninka da bayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala kai sadaka tana hana ka mummunan makoma da mummunan kadara a cikin duniya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita sadaka taqi masari asu tana kare mutum daga hadawa mummunan kadara duk wata kaddara wadda take mummuna to sadaka tana kare ka daga hada a cikinta ta ɗabi'a ta biyar 'yan uwa musulmi ita ce ƙiyamar laili ƙiyamar laili ibada ce mai girma wadda tana da falaloli wa'anda suna da yawa daga cikin falalolin kiyamar laili tana sa ka yi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala kiyamar laili tana sa maka haske a cikin wannan duniya da kuma lahira kiyamar laili tana sa dukkan wata damuwa wani bakin ciki su yaye daga gare ka ka koma cikin natsuwa dukkan mutumin da ya yi ƙarhin ka a cikin falfajiyar duniyan nan to ka yi ƙarhin shi a cikin dare wala za a ganin sakamako ka tashi cikin dare ka roƙi Allah Allah bi maka haƙƙinka ka tashi cikin dare ka roƙi Allah Allah biya maka buƙatunka ka tashi cikin dare ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka maganin abin da ya ƙarhin ka in dai har akwai ƙiyamun laili to hankalinka a matsayinka na musulmi ya kwanta kaka kwana da bakin ciki kaka kwana da tashin hankali ƙiyamun laili in dai kana yin ta za ta yayi maka duka wa'annan abubuwa ƙiyamun laili tana sa ka samu arziki da albarka a cikin wannan duniya ƙiyamar laila tana sa Allah ya karkare maka zunubanka ƙiyamar laila tana ƙara ma mumuni daraja wajen Allah ƙiyamar laila tana ƙara ma jiki lahiya wannan kaɗan daga cikin fallon ƙiyamar laila kenan sannan ƙiyamar laila da kake shan ana gai in ka tashi kai raka'a biyu kaɗai cikin daren kayi ƙiyamar laila raka'a biyu kawai in kai ya isa ko ma kwanta ba a saka daga cikin wa'anda ba su tashi cikin wannan daren ba yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da suke sa ko kuma musulmi yake yin guzuri da shi da su don saboda haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala akwai albirru wasila albirru shine ɗa'a da aikata gaskiya da aikata dukkan wani abu wanda yake mai kyau wajen mu'amala tsakaninka da mutane mutum mai ɗa'a mai biyayya ba wai ga waɗanda suka girme shi ba a'a shi ga kowa da kowa ne yana da ɗa'a yana da biyayya yana da gaskiya yana da amana yana da jin kai shine albirru shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara shi da cewa husnul khulq kyawawan dabi'u shine abin da ake cewa albir asila kuma shine kyautata ma dukkan wani mutum wanda yake kusa da kai dan uwa abokin zumunta makwabci da dukkan wani mutum wanda yake da alaka da kai ta kusa shine asila to wa'annan ɗabi'un guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da su wurare daban-daban a cikin alkur'ani وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله سبحانه وتعالى يكي وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة هزوا قرشي قرشي الله سبحانه وتعالى يريه دچا وآت المال على حبه ذوي القربى dukkan zumunta ita sada zumunta Allah ya garwaya ta ne da kyauta Allah ya garwaya ta da ziyara in baka da kudin kyauta to ziyara da magana mai kyau su ne ake so gare ka tsakaninka da dan uwanka wanda kuke da yan uwantaka da shi in baka da abin da zaka bashi to duk lokacin da aka nemi agaji a ganka kusa yan uwa musulmi sada zumunta da ɗabi'u masu kyau suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya rada kai kuma Allah ya sa ka a cikin aljanna suna ɗaya daga cikin abin da ke sa Allah ya sa rayuwarka ta yi albarka ka yi rayuwa ya kaɗan amma kuma albarka mai yawa tana daga cikin abin da ke sa Allah ya ƙara maka arziki tana daga cikin abin da ke sa kuma Allah ya ruɓanya maka lada ya karkare maka miyagun aikanka sada zumunta tana sa ka tsira duniya da lahira sada zumunta tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ka kubuta da dukkan wani cutarwa duniya da lahira mu sani yan uwa musulmi sada zumuntan nan ka kasance kana yin ta ko da da dariya ne idan ka game da dan uwanka wanda kuke da yan uwantaka da shi ka yi murmushi ka gaida shi kana taya masa hanya ka daga mishi hannu shi kadai ya isa ka ɗauki telefon ɗinka ka kira shi wani kana lahiya an tashi lahiya daman dan inji in kana lahiya ne so nawa ake yin irin wannan abin yanzu yau in kaga dan uwa ya kira ka to ya ga banan banan ne sai ya kira ka ko haka muke yi da kaga kira inda na dan uwa ne to ya rasa yadda zai ne to kai kuma a matsayinka na musulmi mai kyawawan ɗabi'u ka ɗauka cewa lalle ashe bai san wani mutumin kirki ba kamar ka ba duk mutanen da ke da kwai waɗanda suke kusa da shi ashe ba su kai gare ka ba kai ne ashe duk lokacin da aka buƙaci wani abu za a neman ka ashe wani malami mai hikima ke cewa idan kaga mutum ya kira ka kan ranka ya ɓaci kaka gaya mashi bakan magana ka cewa na dama da naga ka kira na saboda kana da buƙatar wani abu ne yace idan mutum ya neme ka wani abu to ka sani ya nema ne wajen Allah adireshin ka ne Allah ya aiko ka tai wajen wane wane shine zai yi maka wannan abin to in kana da damar yi mishi yi mishi can da shi da halin shi bai da hali mai kyau ko to can da shi da halin shi kai dai ka riga ka sarki na wanda Allah ya azama yan uwa musulmi daga cikin ɗabi'u wa'anda ya kamata a ce mun yi tanadin su ambatan Allah subhanahu wa ta'ala muna da karancin yin zikiran Allah subhanahu wa ta'ala zikiran Allah babu abin da ya kai girman shi kai zikiran Allah ya yi ƙarhin jihadi fi sabilillah gaban jihadi ma yake fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan in kana neman abin da ya yi ƙarhin jihadi ga ka ga kahirai ku yi yaƙi tsakaninka da su kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi wannan girma shine zikiran Allah subhanahu wa ta'ala kana iya cewa ga magana ta yi girma to hadisi ne na abi darda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin ban baku labari dangance da mahihitan aikanku wa azkaha inda malikukum wa'anda suka yi tsarkaka a wajen mai ku kina Allah subhanahu wataala wa arfa'uha fi darajatikum kuma yahi baku girman daraja wajen daukaka daraja ku yahi daukaka daraja ku wa khairu min infaqi dhahabi wal warq wanda kuma wannan aiki in kun aikata shine mahihiti da ku dora ciyar da zinariya da azurha wa khairu lakum min an talqu aduwakum kuma shine mahihici gare ku hiye da ku hadu da bakiyanku fatadribu a anaqahum ku bugi wayoyinsu wajen jihadi fi sabilillah wa yadribu a'na'akum kuma su ma su bugi wayanku qalu sai suka ce wa ma zaka ya rasulullah bine ne wannan ya manzan Allah kaga sai ka diba wani abu ne wanda yake mai girma wanda baka san shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ce zikrullahi azza wa jalla ambatan Allah kawai azza wa jalla dan Allah wane ne ba zai yin ambata Allah ba amma so nawa kake yin azkar sabaha wal masa malamai suke cewa duk mutumin da ke yin zikirun na sahi da marici ba a sashi daga cikin wanda ba su ambatan Allah to diba irin girmansu diba irin falalarsu diba irin matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annan zikirorin to saboda ka zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara maka daraja yana sa Allah ya karkare maka zunubanka yana tabbatar da kiran tashin kiyama yana sa ma'aunin kiran tashin kiyama ya nauyi yana ƙarwa zuciyarka yana inganta ruhinka yana sa hasken huska yana kasance maka mai hidda maka kewa a cikin kabarinka yana kasance maka dashi a cikin aljanna sannan kuma yana sa Allah ya ambace ka a sama tsakanin mala'iku ya ce wane dan wane ya ambace ni shi zikirin Allah da kake gani haske ne a cikin duniya sannan kuma ajiya ce a cikin magazan na lahira falala goma sha biyu aƙalla ne nan muka ɗauko kaɗan daga ciki in aka ce za a magana bisa kan zikiran Allah to hudu ba ɗaya biyu uku hudu biyar ba za su isa ba abu na bakwai wanda ya kamata a ce musulmi ya yi tanadin shi don saboda ranar tashin kyama yan uwa musulmi shine yin tunani a cikin halitta Allah subhanahu wa ta'ala nazari a cikin halitta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya tsaya yana nazarin wayaya ne kaza ya kasance kaza idan ka azama kankan wannan tambayar to za ka gano girman Allah subhanahu wa ta'ala ka diba saman nan dukkan wani wata halitta da ke da cikin wannan duniyar ƙalƙashin saman ka take don Allah yaya girman wanda ya halicci wannan saman yake wannan dole ya ƙara maka imani dole sa ka san girman Allah ka san matsayin Allah yawan yin nazari a cikin al'amuran da suka shahi halittar Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗora cewa rabbana ma halakta haza batilan subhanaka faqina azaban nan ya Allah ƙasar nan da kashin huda daga nan har ƙarshen duniya Allah baka halice ta haka kawai ba tsarki ya tabbata gare ka so nawa ka tsaya kake irin wannan tunanan kake irin wannan nazarin alhali kuma umarni ne cikin alqur'ani mai girma inna fi khalqis samawati wal ard Allah ce lalle a cikin halittar samai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawa dare da yini yake yi Allah ce la ayat akwai ayoyi li ulil albab ga wanda suke masu hankali kenan in baka taba tsaya ba kai nazari cikin halittun Allah ba ashe ba ka daga cikin masu hankali ashe ashe ibada ce ta masu hankali daga cikin mu'mini to ka kasance daga cikin masu hankali abu na tara 'yan uwa musulmi guziri na tara shine al-istighfar yawan yin istighfari neman gafara Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya tabbata daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man akthara al-istighfar duk mutumin da ya yawaita yin istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja Allah zai sanya mishi mahita daga kowane irin kunci wa min kulli dhiqin makhraja haka kowane irin tsanani ya shiga a cikin shi to Allah zai sanya mishi mahita wa razaqahu Allah kuma sannan Allah subhanahu wata'ala zai arzata shi min haythu la yahtasib ta inda ba ya tsammani kana tsammanin kaza ne zaka samu riba akan shi sai ga Allah ya rubuto maka asara ba kan wannan abu Allah sai ya baka wani abin da baka tsammanin shi ta hanyar da baka tsammani ka ɗora tambaya wa'anda suke masu kuɗi yaya aka yi suka yi kuɗi za ganin ta inda baka tsammani ta nan ne Allah ke maka hanya arziki shi yasa kowace hanya idan ka ganta tana iya bada arziki idan Allah ya yarda ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ka ta inda baka tsammani ka buga can ka buga can ka buga can ka buga can kakka sauri mai ce maka zahin nema bai kawo samu to a bar neman kenan a bari kenan ita nema ba a san ya kasance zuciyarka ta ta'allaku da abin da kake nema a a nemi Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan aka kare sallar juma'a fantashiru fil ardi ko yadu ko watsu yadda ka san hwara tana watsewa cikin ƙasa ku yadu haka nan wabtahu min fadlillah ku nema daga falala Allah Allah ya yi falala nemi kawai nemi in kai ta yi kai ta yi wata rana sai kaga kofa ta bude Allah ya ce mu nema wani ya ce maka ka nema waka kai zahi to sai ka yi zahi kai sai ka yi kuran ma wajen nema ka zama kuran wajen nema wajen wa kake nema wajen Allah kake nema Allah ne ke badawa in ya ga damar baka zai baka kana ma gida zamne zai zo maka da shi to saboda tunda Allah ke badawa ita nema kawai abinda ba a so ka sa neman nan ya kasance maka matsayin ibada ka maida zuciyarka ta kasance ta ta'allaku akan abin da kake neman nan shi ne kawai ba a so mutum ya kasance yana aikatawa amma nema tashi ka nema yan uwa musulmi istighfari yana yaye bakin ciki istighfari yana goge zunubai istighfari yana ƙara arziki istighfari yana sa ka kasance ka sami yalwa ta 'ya'ya ko haihuwa ta tsaya maka ko ya kasance baka taba haihuwa ba istighfari yana ɗaya daga cikin maganin samun haihuwa ita yi Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara guzuri na tara ƴan uwa musulmi shine kyawawan ɗabi'u ɗabi'a wadda take mai kyau tsakaninka da bayan Allah kakka ce ba ruwanka da mutane in ka ce ba ruwanka da mutane to wata magana ce kuma nan daban kuskure ne wanda yake mai girma mutum ya ce maka shi ba ruwan shi da kowa a matsayinka na musulmi ba ka ce ba ruwanka da kowa saboda hatta da sallah da ake yi kullum da kullum da mutane ake yinta inda babu masu kiran sallah da wasu sai lokacin sallah ya yi sannan za su ɗora yinta inda babu jama'a ba a samun falalar sallar jama'a inda ba jama'a kai sai watan azumi ya zo ya wuce ma baka san ma an yi watan azumi ba to kenan ka cewa ruwanka da kowa ba ɗabi'u ne na addinin musulunci ba kyautata ma kuma kowa ya zama wajibi gwalgwadon iko kai bakin ikon ka wajen ka ka kyautata ma kowa kuma kyautata nan za ka yi ga kowa din nan ba hawa wani abu ne ba ka gamu da mutum bisa ya ka mushi mulmushi ya isa kyautatawa ce sadaka ma ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ce ka game da shi ka mushi mulmushi kadai ya isa yan uwa musulmi ɗabi'a ta ƙarshe ita ce ɗabi'a ta kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan kuma ba kowa Allah ya bashi wannan ba ba kowa ne ke zuwa cikin ango sai ba ba amma dai wajibi ne akan kowane musulmi ya yi kira da bakin shi ko kuma da halayen shi zuwa ga hanyar Allah subhanahu wata'ala in ba ka da ilimin da za ka yi mutane wa'azi in ba ka da ilimin da za ka yi koyar da mutane yi ƙoƙari ya kasance da ɗabi'unka waɗanda suke masu kyau ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci ɗabi'unka masu kyau su sa mutane su musulunta su sa musulunci mutane ya inganta kullum idan aka zo wajen wannan gaba ina tuna kullum abinda malaman tarihi suke cewa dalilin da yasa mu muka musulunta mu 'yan afirka nan ta yamma dalilin da ya samu ka musulunta ba wanda aka yaka cikin 'yan uwanmu da suke tahiya yankunan laraba suna gano irin halayensu da niyyar kasuwanci suke tahiya amma su ga irin halayen wa'annan mutanen to halayensu ne ya burge su har suka tambaye su wani irin addini suke yi to da haka nan ne muka samu muka musulunta halayen mutanen kwarai ne ya samu muka musulunta babu wani sahabi da ya zo ya damu mu addinin musulunci nan cikin yankin gada muke ba wani tabi'i ana cewa akwai wani tabi'i wanda ya kawo nan cikin sahara ga ta agadas amma bai kawo inda muke ba bai kawo wannan yankin da muke cikin menene dalili dalili shine kyawawan ɗabi'un wa'annan mutanen da muke mu'amala da su shi ya samu ka musulunta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da kyawawan ɗabi'u muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya mu tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙa mu shi marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya mamatan mu na musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu idan ta mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu cika da imani wanda duk suke nihin wannan ƙasa ta da sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in masu shirwa ne Allah ya shirye da su in wanda ba su shirwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganin su sai mu tsaye da sallah